إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba bakwai ga wata na zulqa'ada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da goma ga watan bakwai shekara dubu biyu da sha tara yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha hudu a cikin littayi na almota ta imam malik mota da imam malik insha Allah darasi na goma sha hudu wanda suke biye da mu dai muna cikin bayani na taimama mun zo ƙarshen dogon hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya a wani wuri sun kwana dalilin neman sarƙa ta aisha radiyallahu anha wadda dai bayan abin da ya wakana Allah ya kaddara sababi ne na sabakar aya ta taimama wannan shine aka samu sababin taimama ƙarshen karatunmu kenan ta ce bayan an ƙare an tashi kudin sai ga wannan sarƙa a ƙasan dabbar da take tata dabbata wanda nan usair bin hudayr ke cewa wannan ba shi bane horkon albarkar ku ba ala abubakar kin Allah sabba alkhairi da yawa dalilin su kin dalilin wannan abin da na faɗi na Aisha Allah ya ba mu sauki na yin taimama karshen wannan shine muka tsaya za mu tashi insha Allah kayan nan inda za mu tashi akwai tambaya guda biyu da na samu bayan na zo tambaya ta farko yana cewa yin jami'i bayan liman ya gama kuma ku yi yaya daidai yake yan wani matsala ce ta yau da kullum amma mun sha magana ta shi sabani ne tun da jimawa na magabata kan matsalar jami'i biyu a masallaci na gaya muku zamacin zamani mun sha magana babu nasi karara wanda ya zo na hani daga manzana sallallahu alaihi wasallam cewa ka'ai wasu dalilai ya sa masu ganin ba a yi misali masu cewa dai ana yi annan sallallahu alaihi wasallam wata ran ya yi sallah ya kare sai ga wani ya zo bai sami sallah ba sabuki ne sai manzala ya ce masu habai wa zai mai sadaka lihaza mana lihaza wa zai mana sadaka mana wa zai kama wannan sai sallah ruwa ta ibn abi shayba hatta ambaci ma abubakar ne ya tashi ya je ya kama wannan bawon Allah suka yi jami'i da shi wannan shine dalilin farko na masu ganin ana iya jami'i bayan kare na biyu akwai Anas bin Malik Anas bin Malik radiyallahu anhu ya tabbata Anas bin Malik idan ya zo masallaci an kare har yakan yi kiran sallama kuma ya yi jami da almajiran shi wannan shi ne madogara ta masu ganin ana iya yi masu cewa ba a yi mai madogararsu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shi a fikin shi kuma ba a yin jami'i bi in yazo an yi jami'i a masallaci an kare ya dai koma gida sai da almajiran shi kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga unguwa an kare sallah sai koma gida bai salla ba a nan ya yi jami'i da iyalan shi wannan abu na uku mai ƙarhi wanda malamai ke magana kan shi gudun raba kan jama'a musulunci iya kware kyamar raba kan jama'a saboda idan aka bude kohar limanci biyu a masallaci za ana gudun wasu kibin limamu su rika zama suna sallah a bayan shi wani gun zai hudu sa ta dauta fitina baya a cikin al'umma gudun rihe wannan kowa yasa suka ce ba an yi ba daga ciki malamai da dama hakarin sa albani su bin ba sauran suna ga hakakin kuma dama cikin malikiya ma abin haka yake yan wa wannan manganu guda biyu cewa dai kun ga ba nasi karara inda manzala ce kai babu wani sahabi ya wani bai illa wani abin yawa idan ya wakana wani yayi bai dace ba wani zo ya mai inkari ko ce ba a yi ma ha kuma sai a tare da gima ba an yi ba wannan fahimta ce ni a fahimta ta abinda nake gani gudun wancan kowa ta rishin shi ya yi amma misali sai na sallah zan shiga masallaci wani zai bi ni bada can shan a mai haka baka baka bi ni ba ni dai amma bana kida yanzu wani jami'i ya tsaya in mun sabu gaskiya babban abin da ke kida kan shi akwai ruwa cikin sana ruwa cikin sana bi dawo cikin sana bi da akwai ruwa ta tabbata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya zo masallaci ya zo ya makar an kada sallah annabi ce za a bashi ladan jami'i kamar da shi akai to me nake nema zan saka ran kana cikin rigima tun ladan jami'i an bani to tun ko ruwa ta tabbata zan samu ladan jami'in da ake a kan shi me yasa zan saka ran cikin wani rikici ana yi ko ba yi kina shi yasa ni gaskiya da na samu an kare yin ita amma ne an zo biyu ne ba ruwa na biye mai saka sallar mutane to tun akwai magana masu magana na yi ka ji magana kenan kiran bai tabi kai ba ta da jijiyoyin ka abin gaskiya magana maganar ya ce jinin biki mace bayan ta kwana arba'in takan wani jini ko mara kyau iya zubowa ya mai bayani akwai ruwa ta ummu salama radiyallahu anha ta tabbata tana cewa manzon sallallahu alaihi yana raye mata suna jiran jini na biki iyaka kwana arba'in idan kwana arba'in yayi ko da bata gaba jini ko da bata ga tsarki ba wanka za a yi sallah iyakar jinin biki a sunna kwana arba'in ne to kenan abin da yake bayan kwana arba'in ko da jini ne ya ci gaba zawa a zaman jinin rashin lahiya ne istihada ce za ta yi wanka ta rinka sallah ko da jini ya zubowa amma misali ta ga tsarki na jinin biki ta kare ta wanka daga baya can kwanaki wani jini ya zo tana akwai cewa za a ɗaukar jinin haila ne ta komo na wata an gane wallawa alam karatun mu ci gaba magana ta bayan mun ji wancan hadisi dai na Aisha radiyallahu anha na magana shar'anta taimama bayan ƙarshen hadisin ta ce fa wajadna irgada ta tahu mun samu kenan sarkatawa a ƙasan wannan raƙumi an ga wurin ko za mu tashi wasu ila malikun an rajulun tayammama li salatin hadarat li salatin hadarat ثم حضرت ثلاث أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك yanzu fikirin imam malik ce za mu ji akan wannan magana an wa imam malik rahimahullahu tambaya tambaya akan min an rajulin tayammama li salatin hadarat matsayin mutumin da ya tayammama misali wata sallah ta zo sai ya tayammama ya yi sallah ثم حضرت صلاة أخرى misali mun yi magarba na yi mataimama na yi magarba ina nan sai ga isha ta zo kuma sai suke tambaye shi a yi tayammamu laha a mai kafi tayammamu zalik taimama ta farko da ya ta magarba irin na arwalla za ta mishi wannan sallah da ta zo ta isha faƙa bal ya tayammamu likulli salatin imam malik yace zai taimama a kowace sallah li'anna alai an yabtaghi ma'a li kulli salah domin an dora mai neman ruwa a kowace sallah yace faman ibtagha ma'a falam yajidu fa innahu yatayammam tunda wanda ya nemi ruwa ko bai samu ba to zai taimama ya sallah wannan masala mun ce muku haka fiki imam malik take amma malamai da masu naka ce a lalle gane imam malik a kowane lokaci da mu zaka taimama rushin ruwa kenan zaka nemo ruwa to ai misali kayan magariba ishe ta zo baka samu ruwa ba wannan malamai suna kan hujja da cewa bambancin da taimama da arwalla duk abin da zai bata arwalla shi ke bata taimama ƙari da samun ruwa kahin sallah don akwai ruwaya ta iman baza iman baki da ruwa ta tabbata cikin bulugun akwai ruwaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa as-sa'idu tahurul muslim wal majlis ma 10 sanin fa idza wajada al-ma'a falyatakilla walinusahu basharatahu cewa sa'id ma'ana ƙasa da abin da saman ƙasa annabi ce shine abin tsarki na mai imani idan bai samu ruwa ba ko shekara goma za a yi ƙasa ita ce kambacin arwallaka ya ce amma idan ka samu ruwa wannan ya ka sha ruwa kan fata kama na kai arwalla a kan wani lokuta kenan yadda aka shar'anta arwalla da ruwa a yi sallah haka aka shar'anta taimama inda ba ruwa a yi sallah akan haka kenan yadda za ka yi arwala ka yi sallah biyu haka za ka yi taimama ka yi sallah biyu sau ce babu nasi zahiri da ya kawo kishiyar haka illa fahimta ta wasu kan da mamala ya ga haka nan ya ga haka wallah wala kina takaice da kan haka gaskiyar magana mutum inda ya kai ta kun ba wani abu da ya gito babu ruwan dan kai sallah ko sallah ka tayi dan wannan fahimta ce ta wasu kuma Allah wala gaskiyar magana yanzu dai anan ga abin da ya bada masa imam malik ne a imam malik a wajen shi sai an sake sabuwar taimama bayan wannan wasu ila malikun arrajulun tayammama ay ummu ashabahu hum ala wudu an wa malik tambayar yin wallah matsayin mutumin da ya taimama ni da taimama na yi limanci ga mamuna masu arwallah قال يعمهم غيره أحب إلي إمام مالك يتي شي wani limami mai arwala ke na ya limancin ya ce shi na so a wajena shi haka ya ce haka ya so ya ce walau ammahun huwa lam arabi zalika ba asa amma inda shi mai taimman zai yi sallan limancin ba na ga wani laifi in yayi kaga na anan kaga baka ce bin malaka ce ba ba'i ba a shi ga abin da yake ne amma bai ce ba ba'ayi ko an yi sallah ba ta ba abin da ya zaba ne a sa mai arwala yayi yayi a sa mara arwala mai taimaka kenan nan akwai ruwaya wanda Abu Dawud haka Imam Hakim da ruwa ta tabbata Amr bin As Amr bin As Amr bin As wataran iya jagorancin wata tawaga ta sahabbai wanda manzo Allah aika annabi ya kisa cikin wata al ya kace sariya Amr bin As ya cikin wannan sariya shine shugabanta sai yayi muhulki kuma babu ruwa na wanka kuma shine shugaba a suka ce ya za a yi kamar ka yi sallah da taimama mana ba ka yi wanka ba ga ruwa ya ce ni ban halakar da kaina ruwa akwai matsala san ya yawa suka ce ta shi kuma ya dasa wata shi da shi suka haka sallar shi bai wanka karshe dai ya musu sallah abin bai musu daɗi ba ana zawa gida suka ce ya rasu lallai kaji kaji kaji abin da amur bin asai mana da janaba ya mana sallah da ita yamma kuma ga ruwa kiwon kayan a rute ba sallah manzan da kira wushi ya amar ya aka yi kai sallah da sahabbanka da taimama bayan ga ruwa ya ce ya rasulallah abinda ya sa na yi haka ni na yi janaba kuma ina tsoron sanyi min illa na tuna faɗar allah subhanahu wa ta'ala allah mai garba yana cewa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah ce kan kashe kanku Allah mai jin kai ne gare ku ban halakar da kai na in wanka annabi ya dariya ya kyale shi shi ke yana tabbatar da abin da yi kaga nan ai da janaba ne ya yi taimama kuma ga ruwan ma amma gudun sanyi kai mai illa ya yi taimama kuma yawa sabai limancin sallah kuma zana bai ce mai sa kai kashi wani shine hujja kenan daman sunna ta tabbata cewa ana iya yin taimama kuma a wa masu arwalla sallah sai tambaya ta gaba wasu ila malikun fi rajulun tayammama hina lam jirma nan kuma tambaya ta gaba an wa imam malik tambaya kan mutumin da ya taimama a lokacin da bai samu ruwa ba faqam wa kabbar wa dakhala fi salah ba ruwa buga buga ya taimama ya ce Allahu akbar fatala alai insanu ma'ahuma sai ga wani ya tunkaro da ruwa ya isko shi da ruwa qal la yaqta'u salatahu bal yutimmuha bitayammum wal yatawadda lima yustaqbal min as-salawat yace ba zai yanke sallah ba zai cika sallar shi da wannan taimama in ya kare wannan ruwa da ya zo sai ya arwalla saboda sallah ta gaba ko sallolin gaba me zai ka dalil da kawai akwai hujja kan abu misali ya ce kala malikun na maliki cewa kan wani masala man kama ila salati falam yajid ma'an fa'amila bima amarahu Allah bihi min at-tayammum faqad ata Allah ya ce wanda ya tashi zuwa sallah bai samu ruwa ba sai ya aiki da abin da Allah ya ce ya yi makamacin ruwa taimama ya yi aiki da abin da Allah ya mai umarni ya taimama faƙada ta Allah haƙiƙa ya dawa ga Allah ya umarnin Allah abin da Allah ne ce ya yi walaita lalli wajadar ma bi a tahara minu ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله yace saboda shi wannan wanda ya walata da zai wata da ma da ya tarbi shi wannan da ya taimama ka shigo da ya taimama da ƙasa lokacin da babu ruwa yace wanda ya taye arwala da ruwa bai hishe ba tsarkaka wala atamma salatan bi hishe ba cika sallah dan shi ya da alwala wannan ya taimama duk dai suke timesa li'annahuma da wanda ya taimama ya salla da wanda ya alwala salla umira jami'an kowanne amai umarni ya aiki da abinda yake da dama a kan shi fa kullun amila bima amara Allah bi kowanne ya aiki da abinda Allah ya mai umarni shi ne ya aiki da ruwa ya arwala wannan ya aiki da taimama yayi taimama dan shi gare shi kaga nan in koma baya to me zai ka kenan bambanta yin sallah da taimama sallah biyu ko uku tunda ɗaya ne shi ma daga yadda cewa da ɗaya ne kowane yake da umarnin Allah taimama umarnin Allah ne ba ruwa ya kita haka ruwa kuma da shi ake da shi to nan ma ta kenan nan abin da ne ka maganar kenan bai cire sallah dan ya ga mai ruwa zai ci gaba da sallar shi dan ya shiga sallah a wani hali da aka bashi dama ai yace وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة yace domin ana aiki da abin da Allah ya umarni na arwalla waye zai aiki da abin da Allah ya umarni na arwalla liman wajada ma'a wanda ya samu ruwa shi zai aiki da ruwa ya arwalla wa tayammum kuma za a yi a tayammama liman lam ya ji zirma ga wanda bai samu ruwa ba ƙabala an yi da kula fisila ka yi shiga sallah ma yi shiga sallah shi ke wannan ta ƙari yanzu kenan ya yanke maka ita kenan kurin in dai ka shiga sallah ruwa ya zo ka tsira wannan sallah ta kama aiki da abin da aka ci a yi ta kuma wanda ya arwala bi hika wata tsaka kenan da shiga duk nan mukan kowa ba da bukan shiga nan kenan me a nan kenan bambancin limami mai taimari mai arwala tunda ko ne ake da umarnin Allah kaga dan abin ya kare da kawo hujja da magana baya cewa wanda ya taimama ya limanci ta yi yadda ya da arwala duk ɗayan ne da taimama don taimama ita ce kambacin ruwa a inda babu ruwa kuma na mace ko da shekara goma za a yi misali ya ce wa ƙala malik firrajulil junub إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء ما مالك يتشاء متمن تيكي دا جنبا yana da dama ya yi taimama ya karanta ɗan izuwoyin shi ake mana kasar ke mace na hizima na ira bane saba karanta na alƙur'ani ya yi karatun shi na alƙur'ani da ya saba yi ya yi nafilolin shi kuma da taimama wannan malam ya ji da malam matuƙa bai samu ruwa ba wa innama zalik yin hakan karanta yin taimama a karanta qur'ani a yi nafiloli fil makan alladhi yajuzu lahu an yusalli fi bitamam inda aka halatta mishi yin sallah da taimama ba ruwa to shi ma anan inda babu ruwan yanda inda lokacin sallah zai taimama sallah to haka zai iya yin taimama ya yi karatu ya nafiloli a inda babu ruwa wannan magana ta kare a nan sai al'amalu fi tayammu nan kuma ita taimamal yaya ake yin yaya ake taimama حدثني يحيى عن مالك النافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر بن الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم سعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى abin da yake wannan ruwaya cewa nafi maula abdullahi bin umar ya ce da shi da abdullahi bin umar sun huto daga wata garka ta abdullahi bin umar daga jurfu jurfu wuri ne kamar ta mil uku daga madina wannan wuri ne ta unguwa wata kamar garake ne sai da muka zo mirbad shi ko mirbad kamar an yi wuce kamar samsan zan ananta misali mutu daga muduk an zo kanya kenan inda suka wato zurf an ɗan rage an nuwa madina kusan mil ɗaya ko mil biyu shi kuma mil uku ne kenan ya an kawai misali an kama hanya daga zurf an zo tsaka amma ba a zo madina ba sai a wannan wuri nazala abdullahi sai abdullahi bin umar ya sakko lokacin sallah yi a nan inda yake fatayamma masa'idan tayyiba ya taimama da abin da yake sama ƙasa mai tsarki ya yi fa masa wa jahahu wai dai ya shaye huskan shi da hannuwan shi ilal mirfaqain zuwa gwiwa da hannu sun masalla kuma ya sallah wannan shi ne abin da yake wannan hadisi me ya a nan cikin wannan hadisi na farko dai maganar ga shi ga madina mil ɗaya mil biyu ya sabko wannan iya karantar da kai duk inda kake lokacin sallah ya yi babu ruwa a wurin kana da dama ka yi taimama da wannan ƙasa kwadis ya tabbata nan salam iya magana cewa ni cikin abin da aka yi tashi an ban dama duk inda lokacin sallah yayi baka da ruwa kana da ruwan kana da abin tsakin shirin kasa tun da kake kenan abdullahi bin umar bai ce ba he ya zo gari nan suna ka cewa neman tawilin maganar ai lokaci ne zai huta shi yasa ya taimama a wannan wurin da gaugawa mace wani ra'ayin abin da yake tura shi ruwaya abu khari ko musulun hadisi ya inganta cewa ya haɗe bayani mata wa salla da karin madina da shamsu murtafi'a har ya kare sallar ya zo ya shigo madina rana a sama ta kai na mai cewa lokacin zai wuta wannan iya ture wannan tawilin mai cewa ai gani lokacin zai wuta to ruwa ta inganta har ya kare sallar ya shigo madina aka ce rana a sama kin ba maganar tsoron ta lokaci kun ya yi aiki da dama da lokacin sallah ya yi bashi da ruwa ya yi aiki da taimama wata ruwa ya filabin umar ya tahiya sai lokacin sallah yi yana kwan wata zai a taimama suka ce a ai alma nan galba galwatin ma ruwa kusa ke galba mai galba galwatin aka harba kibiya ɗaya biya har iske ruwa ruwa ga ruwa ya ce wa gaya muku za mu kai ruwa a ga muku za mu iske shi Allah sai ya ce mun ga mun ga mun kai ba yanzu muna nan babu ruwa a wurin babu ruwa shikenan akan haka kin ga ba ba wani bahala ya je nesa ya iske inda ruwa yake tun inda yake babu ruwan magana kenan bayan wannan fikihun tashi sai maganar taimama wanke huska da hannu habbakin gwiwar hannu wannan shine abin da aka samu daga abdullahi bin umar aka shayi hannu aka shayi huska aka shayi hannu haye zuwa gwiwa da hannu irin kamar na kima alwala kenan wannan ruwa da zai makufi amma ya inganta ya inganta zuwa ga abdullahi bin umar shi ne watan ba muka yi bayani cewa muka bambance hadisi makufi da marfu'i zai iya inganta hadisi mawqufi tabbas sahabi ya ce kaza ko ya ta kaza he aka samu kuma mawqufi manzon Allah ne kaza sai sallama he na sahabi ya sa manzon Allah nawa za dauka a bayan tambaye ka ba sahabi ya me sa iya bai gani ba ko bai ji labari ba ya ya da uzurin shi shi bai sani bane ba da akwai abin da bai gani ba to wannan mas'ala za mu ga magana magana magana fi malaka kan wannan ruwayar وكان يمي لبين بام كرنت رواية تقبا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وانا رواية تيوى نافع كتاب عبد الله بن عمر ينا تيمما ينا تيمما شيء إيا شاوى هاي يزوى قول عن مرفق وسئل مالك كما أنوى إمام مالك تنبيه رحمه الله كيف التيمم واين يبلغ به يا امام مالك يا يا اكي تيمما كما ها انا تكي زوا تيمما كي انا اكي كيتا فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين ما مالك يتي maganar tambayar taimama da ka mishi ya ake yinta ina iyakarta ita da harko dai za ka bugi ƙasa bugu guda ka buga hannunka saman ƙasa bugu guda kuma ka shayi huskarka kuma bugu na biyu don hannuwanka ka shayi hannunka haye zuwa gwiwa da hannu haka imam malik rahimahullah ya hudu ƙarƙashin wannan hadisi na abdullahi bin umar in wakan wannan ruwaya ta tabbata cikin sayi bukhari haka cikin sayi musulun hadisi mahi ingancin hadisi kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam ya yace ayita Ammar ibn Yasir an dake ruwaya yace ya samu janaba na wata ruwa shi da Umar ne sun samu janaba shi amma bin yasir tun da an ce fataimamu sa'idan tsayiban mai mana taimun mana faƙasidu idan kun zamanto ba ku da ruwa ku nihi ƙasa kurin ku nihi ƙasa sai fi ƙin shi ku nihi ƙasa mai tun da wanka ake da ruwa babu ruwa aka ce ka nihi ƙasa kun ce sai tuɗe kurin ya shi ƙasa kurin inda jaki inda jaki nirka birgima nirka birgima iya burtutu da ƙasa kenan ya yi wanka da ƙasa haka yadda ki zahirin aya ta ƙur'ani eh ba shi da ba shi da nasi aikace amma ya ake ya yi istihadin shi ya ake da zahirin nasi ta ga kurun kulli ƙasa kuna tun na ce mulki ƙasa kuma shi kuma babu ruwa ya yi wanka da ƙasa haka Ammar bin Yasir ne ya sallar shi ya zo gida ya zo gida ce ya Rasulullah yanzu ba ta ƙarin bayani shari'a magana ya Rasulullah mun sami janaba babu ruwa amma ni ga yadda na yi na yi birgima a cikin ƙasa na juya na juya na yi sallata a nan kaga iya buƙatar kenan a karantar da shi yanzu aikace yaya ake yin ta a nan sallasar ce mishi innama ya kafi haka za haba amma ka sha wahala kurin inda kai haka ya ishe ka maza Allah ya yi wadaraba annabi ya buga ƙasa ka tayi tayin shi guda biyu ya buga ta tsora saman ƙasa kurin ka tsora ta hannun a saman ƙasa kurin ka murji wata ruwa ka bushe kurin ka shayi huskarka da hannunka bakin ku'i shi kenan ka kara ma ka ganin kowa mishi gani ake kaga idan shi can shahadi ne shi ma kake na abdullahi bin umar kenan shahadin shi ne ya ga ta bakin gwiwa irin ake na rola to ga manzo Allah ya karantar da ga yanda za a yi ta yace ko in kai haka kullun ya ishe ka ka shayi huskarka da hannuwanka bakin wuyan hannu bakin fonye kuran taimama ta yi sai sallaka kuma a nan bugo guda ne ba bi ba bugon ƙasa so guda ya buga a nan da manzana bugon ƙasa guda ya yi ba bi bai nan ka kenan bambanci na labin umar bugon ƙasa biya ki eh ya buga ƙasa duk da irin bayanin shari imam malik ne shi a nan kurin an yi magana ba labin umar kurin iya taimama iya bugo sha huska da hannuwa ba ka bugu amma nan ruwa imam malik ce imam malik ya yi bayanin bugun biyu don kuka gane kullum nasa magana imam malik ne ka fi yin a buga su biyu don ala kullu hal suna da muna da hadisi kuma kwallolo ingancin hadisi na annan salama aikace ga yadda ya yi bugu guda ya yi kuma huska ya shafa da hannu bakin wuyan hannu kenan ana muke insha Allah Allah gafarta maka bata wannan shine mas'alar kenan taimama yanzu sai tayammun junub mai janaba zai taimama ya yi sallah wani zai iya mamaki mai kawo ma irin wani magana mai taimama a ce hayya janaba sallah a akwai wata fa'inta wanda an samu wasu cikin sahabbai hatta Umar bin Khattab Umar Umar bin Khattab a wajen shi fa gudun jirma kun fataha rukun an kuka jirma kun dole ku yanka kurin wancan da masu sa ya dauka kurin ma'ana an kashe ya mace ne ba jima'i bane ba na ka ta yamma a takaice fidin Umar bin Khattab shi a wajen shi in dai da janaba ba a taimama a yi sallah sai dai a yi wanka sai an samu abin wanka yanka baiwa a yi taimama a sila da janaba wannan fage umar ce fahimta ce a wajen shi ya shiga wacce ayar da gudun jirgin fata ruwan lalace kuna jirgin dole kun gagura kai ce in kun jirgin ku dole kun gagura jirgin kurin wani hisa kan wani ayar kurin wacce ayar ala wasu bunasa ya dauke da kurin na shawar mata ne na shawar mace ne kurin amma ne bai rikita kan jima'i irin tafsirin labin abbas kenan anan dai a takaice fikin umar bin khattab shi ina janaba ba ba ta yamma ka san dan adam shi ce kullum ka gabatar da magana manzo Allah ka huta umar ina ya kuskure ina yana mai wuce shi sai ga amr bin yasir an mai tambaya umar iyana akan da janaba za a iya taimama yace kwarai kwa ya sifanta musu umar ya ce amma da janaban abin mamaki ya ce a mace kai umar da kai abin wani same mu da kai muka sami janaba da umar kai abin ma a muka sami janaba da kai a daji cikin dabbobi ba mu da abin wanka ni ne kaza kaza kaza na dabba na kaza amma a nabi ce muka yanzu zan yi kai da kai muka yi umar ya mance kullum shi bidaka shi umar an ga ce fasar fata fasai fasai gaba da kawai ya ce ba ruwa da kai kai da ita ce umar an kana so fasar fata ni gaba da annabi ga mun kai ka zana kai in ka son fasa wani ya ce a umarci a kai ka sani kai da ita ke da shi ne ya sai kun shi a kan ba'ayi amma ce kai da ita fatawaka mani gaskiya ya kan ba'ayi amma ce daga baya malamin ce daga baya umar ya komo akan yarda da hakikin wallawa ala da kuma ta umar shi dai kenan nan magana ce ya so tabbatar maka mai janaba yana iya yin arwalla yana iya taimakai da janaba ana yin taimama wuri ɗaya wani kamar arwala ana arwala da janaba don barci ko cin abinci mai janaba da akwai mutane masu haka nan wanda janaba ya yi arwala da gaggawa ji sallah ya ji ko da gawa kuma bayan sallah wai zai wanka ba a arwala a yi sallah da janaba in har ba a yi wanka ko babu ruwa sai dai a yi taimama a yi sallah arwalan mai janaba ba ta sallah tana barci a kwanta a yi barci ko a ci abinci kurin yanzu da muna maganar kenan a mai taimama ya yi mai janaba ya yi taimama ya sallah ya ce haddasa ne ya haya an malik an abdurrahman bin harmala an na rajulan سأل سعيد بن مسيب أن الرجل الجنب يتيمم يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل abin da yake wannan ruwaya abdurrahman bin hamala ke cewa wani mutum yawa sa'id bin musayyab shugaban malaman tabi'ai ya mai tambaya an rajul junub ya mai tambaya akan mutum da janaba ya taimama ya zo ya taimama bayan ya taimama sun mai durkulma sai ya samu ruwa bayan taimama ta ka'ala sa'id sai sa'id musa ya ba da amsa ga wannan bawan Allah na kenan babu ruwa ya yi taimama ya yi sallah daga jawabin za ka gane sai ce ya yi sa'id musa yake cewa idan adara kalma fa'adar gusul idan ya samu ruwa zai yi wanka lima yustaqbal sallah ta gaba amma wannan ta kare qala malik fi man ihtalama wa huwa fi safarin wa la yaqdiru min al-ma illa ala qadar al-wudu wa huwa la ya'tash hatta ya'ti al-ma eh qal yace na imam malik ya cewa yayi magana imam al-akami mi fi man ihtalama mutumin da ya muholiki وهو في سفر إيا تكين بلاغرو ولا يقدر أمين ما كما بيسام داما بيسام روابا دزي وانكادش إلا على قدر الوضوء هي روان دزي ديك وجيشي روان يكون بيه وش أرولا shi bai wanka amma kuma an yi arla da shi amma kuma huwa la yaqishu hatta yatil ma bai ba zai bi kishirwa yana iya zuwa wajen ruwa kafin zai bi kishirwa yanzu ya zai da wannan ruwa daidai a ruwalla shi kuma da janaba don kaga a ruwalla zai yi shi sallah ko kuwa zai aka ma malik wannan tambaya sai qal imam malik ya amsa ba da amsa ga masu wannan tambaya yace ya gasilu bi zalika farjahu wa ma asabahu min zalika al'adha yanzu wannan ruwa daidai a ruwalla ga yanda zai shi zai wanke al'aurar shi da abin da ya taɓa jikin shi na ƙazamta da ya wanki da wannan ruwa daidai a ruwalla sun mai tayamman musa'idan tsayiba kama a marahullah kuma yanzu in yayi wannan kin ya hudda najasa ko ƙazanta daga jikin shi sai ya taimama kamar yadda Allah ya umarci shi kaga da kenan ruwa ba a arwalla da shi a yi sallah matuƙa da janaba sai dai a yi taimama shi ne kambacin in ba ruwa abinda ake amma nan a yi maka magana cewa wala ya atish hatta ya tirma ba zai baki shi ruwa har ya kai wajen ruwa kenan idan aka aka cikin haka kenan idan ga ruwan daidai a ruwalla kuma za ka ƙi ruwa ka gaje ruwa nan kenan ba ka wanke ma ƙazamtar kullum sai ka yi taimama da ƙazamtar a jikinka ka yi taimama ka yi sallah kuma da ƙazamta a jikinka magana kenan an gane ku ya ce wasu ila malikun arrajulun junub arada an ya tayammam falamajin turaban illa turaba sabakatin hal ya tayammam bisiba وهل تكره الصلاة في السباح قال مالك لا بأس بالصلاة في السباح والتيمم منه لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا سعيدا طيبا فكل ما كان سعيدا فهو يتيمم به سباحا كان أو غيره يجي أنا an wa malik tambaya wasu ila malik an wa malik tambaya rayin wallah tambaya akan me akan cewa a rajulun junun mutum ne da janaba a rada an ya tayammam ya zo zai ya tayammama dan babu ruwa da ya zo falam ya ji turaban bai sami ƙasa ba irin wannan ta yau da kullum illa turaba sabakatan sai ƙasa ta gishiri mana ya baka kasa ko ya gishiri kurum kasa ce kun ta gishiri kurum sai gishiri a saman wurin kurum eh kasa ce amma gishiri ne kasar gishiri wanda baka kasa to suka ce canzo nan tun da kasa ce mai gishiri hal ya tayammun bisibah zai taimama da kasar gishiri wahal tukurahu sala tisba shin an hada kyamar ko kin yin sallah a ƙasa ta gishiri qala malik la ba'asa bi salati tisba da farko dai babu laihi ayi sallah a ƙasar gishiri haka wa tayammumu minhu haka babu laihi ayi taimama da ƙasar gishiri me yasa ce li'anna Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah mai girma da buwaya qal yace fatayammamu sa'idan tayyiba ku nihi mana ku yi tayammama da abin da ke saman ƙasa tsarkakakke da wani saman ƙasa gishiri ne yace fa kullu ma kana sa'idan da abin da ke saman ƙasa fa yutayammamu bi za a yi tayammama da shi sibahan kana aw ghaira ko ƙasar gishiri ko ta kanwa ko laka ko ƙasar menene ko azra ko zinariya ƙasarsu za a iya taimama da shi kuma a yi sallah a nan wannan shi ne su imam malik kenan dai a takaice kenan za mu iya da abin saman ƙasa dutse ne gishiri ne kanwa ce kana da dama ka yi taimama da ita shi ne magana kan haka illa kuma ganin malamai za a yi da siminti za a yi kaza shi musan matsala wasu na ga ba a yi simintin an dawa shi haka za ne wasu na ga kamar kamar albani da mawar iya ga cewa ko an da siminti ko ba dawa ba siminti mai kasa ce sai yake cewa ko da a gadon likita ka samu matsala ba wani nemo dutse da katanga ta bango ne suka taimaka ka sallah wani ce gawa ta malam ko an sa fantar sha ko an sa fantar makaranta na makaranta a wajiz a cikin da gaba kan wajiz shi ma da mai yake cewa albani gama magana gaba da gaba ga mita gaba da gaba ga mita wa ana ta ko da fantar sa'idi ne shi kana gadan likita ba kan lahiya ba da hannun muduzi sai kai da katanga bangon likita kai ta yi mata yi kunun ba kuma koma cikin kitaba ta yi mu na alwajiz kan ga magana insha Allah yanzu dai kenan nan mun dauki dai hukumcin ana da dama a yi taimama da janaba a yi sallah kuma an ka kare ko ka samu ruwa ba magana sakewa sai ma ya hillu da rajul min mar'ati wa ha'id nan kuma menene mun san fatan sun sai abin mahita ta gauna ko mana kokaro ce mata cikin haida ta gauna sun tsarki kin nan kokaro ce mata sun tsarki an san mace da haila ba kusantar ta to nan abin da kai maka an san abu ne kowa sani ko a yahudanci ko a yahudanci an san mace ne haila ba ma mala'ika ila su suna tsananta ma ko to da basa ci tun tetu a yahudanci ko to ba ci na tsananta yi ba ku san tattasam to mu a musulunce ma hilu da rajulun min amata ya adam me ya halitta namiji ga matar shi tana cikin haila yan wa so da yawa akwai wani abuwa na al'ada lalle ɗabi'a ce ta maganar kumya ana maganar addini annabi ya kowa kumya ba wani kamar ba mai kumya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji aka magana ta ato annabi annabi ba ba da shi kumya nan ba da shi kumya sai ya magana to me abin mamakin ka wadda ta yi magana wani kumya kuma ta wannan abu na shari'a dole a yi shi a sayin da yake ciki حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من مرأتي وهي حائض أنا مدير تيجي أمر زعل الله صلى الله عليه وسلم me yake halitta a wajena ga matata in tana jinin haila me ya halitta yi da ita faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam litashudda alayya izaraha sun mashi a naka biya alaha manzana ba shi amsa cewa ta kulla izar a ƙasatanta ke ta kulla ɗan tohi ko zane ko ɗan tohi ake a wasa ko ta kulla ɗan tohi zananta ke ta ɗan mai zananta ta ɗan mai tsatsanta ke tsatsanta kenan sun mashi a naka biya alaha kuma ka yi lamarinka da samanta kenan kana wasa da ta kurin kenan ƙasa ne baka ake da shi sama ya sama kan wannan ruwaya sai wasu ke ga cewa to wannan magana ta sha'anaka bi ala ya magana mata ta zalika ruwaya tana fassara junanta akwai ruwaya bukhari ko muslim ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta inganta ne cewa karshen lamari yayi magana akan maganar mace da yayi magana kan yahudawa yace su ne suke ba sa cin abinci da mai haila ba sa kaza ce yace ku ku ci ku sha ku yi komi da su yace idan mace tana haila suna kulle shaidu na ka komi kai na mace bane jima'i kullun ci wata ruwa ne ke cewa ka je wani abu a farjinta kan wani ruwa su gama cewa kenan farjinta ne kadai kamar nassun qur'ani ya kawo fatatun safil mahid wannan wurin haila ne kadai haram kin wani wasa da jikinta wanda ba wajen al'adu biyan bukata ba shara ta halatta kuran وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيدة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مدعك abin da yi wa kana aisha radiyar anna kawai da biya ka sha aisha matar annan sallar sallar kana da mutaji'atan tana kwance tare da manzana sassa kwance kenan tare da kenan kwance tare da mijinta annan sallar sallama suna kwance fi saubin wahid a cikin tuwa guda mu ce bargo guda ko dara guda suna kwance wa innaha qad wasabat wasabatan shadida hita hurgita hurgita ta zabura zabura mai karfi zabura faqala yabda faqala faqala al harasul sallallahu alaihi wasallam mata maliki la iya bisa miki sai dai gano da matsalar hita la'allaki nafisti ko dai ma'ana kin samu haila ne ta zo miki kenan haila ce ta zo miki cewa nafisti nafisti ma'ana ta ɗauka aka yi fata nafisti ma'ana haila ta zo miki in aka yi zama nufisti shi ne jinin nifasi na aiwa shi ne aiwa nan kenan ya ce mata ko dai haila ce ta zo miki yake maka shari da ce mai aini alhaida kenan ce nafisti kenan ma'ana kenan haila ce ta zo miki faƙalat na'am ta ce eh kenan jinin haila ne ta zo take gudun zama da shi a wannan halin tana da haila sai ta zabura kan zama shi tare da haila tana da haila faqa hija mata shuddi ala nafsiki izarati kai me matsala kenan kullun ki kulla ma'ana ki kulla zaman ki kurum eh ki kulle kayan jikin ki kurum summa udi ila majaji kuma ki kwanta inda ki ki koma makwancinki kenan kin ki dare me zananki dan matsatsan jikunan ki komo wurin kunji ki kwanta kina takace dai magana hailata ba ta hala ba ta hanawa su kwanta tare kinan mace tana haila bai hana ta yi mu'amala kur abin da aka hana saduwa kur shine babban abu da kiyaye almahi da mana wajen haila shine kur babban magana kur yace koma makoncinki ai na take kwance suna kwance fi sabin wai da ko suna kwanci a tuha ɗaya ka yanta komo su kwanta su yahudawa ne suka hana sai wahaddatha ne an malik anna ubaidullah bin abdullah bin umar arsala ila aisha yas'aluha hal yubashiru rajulu mar'ata wa ha'id faqalat litashudda izaraha ala asfaliha ثم يباشرها إن شاء عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر دان عبد الله بن عمر يا أيك ما عائشة يا تنبيتا هل يباشر الرجل مرأته وهي متن زي iya rungumar matar shi tana cikin haila ita mai aisha fakalat aisha ta bashi amsa cewa litashudda izaraha kurin ta kulle maya makayin ta kulle zananta ta kulle zananta kasanta kenan in ta kulle kasan zarakinta ya ce ma ƙara bayan ala a safaliha ta kulle zarakinta a kasanta sun mai yubashiruwa in sha kuma sai rungume ta in ya so in ya bukata kaji abin da ake wa haddasa ne amma ne annahu balagahu أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحيض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل نعم أن تنبيا كوعن نعم لبيلة تابعي سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أمس تنبيا أكم يا هايلا hal yusibuha zawjuha idan ta tsoro idan mace mai hala ta ga tsarki mana ta tsarkaka kenan haila ta kare amma ba ta yi wanka ba shin mijinta zai iya zuwa wajenta kahin ta yi wanka da ta ta ta hurna kenan kare na ana ne tsarkaka da kare jini ko ko wanka ne ya ce suka ce a a faqala la duk su biyu suka ce a kenan ba zai shi wajenta ba hatta taktasa sai ta yi wanka kenan wanka ne kadai zai halitta tsari a kenan dace isa tsarki a taka wurna kenan tsari na wanka ba kare jini ba sai ta yi wanka ko da ta kare jini sakon zai iya zuwa wajen matashi tuhurul haid ita mai haila yaya ne take tsarkaka a ce haila ta ƙare yaya ne tsarkaka daga haila haddasa ne ya haya an malik an alƙamata bin abi alƙama an umihi mulata aisha umar uminin annaha qalat kana nisa'u ya ba'athna ila aisha umar uminin bidirja فيها الكرسف فيه صفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة abin da yake wannan ruwaya cewa aisha ulmumunai radiyallahu anha cewa mata ya ce kanan nisa'u ya ba'atan aisha suna aika wa aisha umar munin bidiraja nan iya su maka bayani abinda suke aika mata a dirja dan namiji albatta ko abinda mata suke sa suke sa kamar dan kayan sa haka maka da ba dan abin haka na da ake sawa na kayan mata haka dan batta dan batta eh dan saka kama kaman ga dan kaman saka da mutum sak ko albatta dai wani abu dan karimi kan saka a diraja yace ha shine ko dan abun saka ya kurum abun saka wani albatta ko na abu kun dai ku duka abun sa wani abu kurum ko sakin ce ka batta ce da abun sa wani abu shine a diraja kenan suka aika ma Aisha da wannan albatta fiha alkursum ke tabbas ke su dan boye hissa al-abdiga su sa a ciki hissa hissa aika mata nan me suke yi yace fi sufra sufra ta min haida idan suna jini jini ya zo karshe to yasa dauke abu da gafara sa a gaban su yasa sa a cikin albata yasa yasa aika ma Aisha wai wannan aka ga wannan kin hanzu jinin haila ne magana kenan sai tambaye ta jini ya kare ko bai kare ba shi suke dan aika yasa dan boye kan su yasa a dare iya kiyaro ma kai ma Aisha in kai ta diba ta gani shin jini ya kare sai ta ce musu fataƙon lahun ya ta ce musu la ta'ajanna kan ku yi gaugawar wanka hatta ta rana ƙasatar bai da sai kun ga wannan kunwo hanta kunwa horin ruwa me ne take ni turu da bidalaka tsoro min haida nan ma'anan magana idan mace tana cikin jini kurin don jini ya rage ya haɗin jajaja ana nan haila ce sai mace ta ga nan alamu tsaki a suna abu biyu ne nan ya ka ɗaya abin tsarki na mace mai haila abu biyu ne alamar tsarki imma mace ta ga wani horin ruwa ya zubo bayan jini wannan shine iyaka karshe na biyu ta sa wani abu fari a gabanta ta sa ta hudu babu ja ko daya amma matuka akwai jini a jikinta akwai ja to jini haila iya inda ba aiki da ja fasa-fasa ko mai baki mace tana cikin tsarki hadis umma tsiya mace tana cikin tsarki dan ta ga wani jajja ko wani bakin jini wannan ba haila bace sai ta ga jini gangari ya ki zama haila amma a lokacin take cikin jini duk abin da ta gani na baki ko jajja a matsayin jini yake sai ta ga ɗayan biyu ko ta ga wasu ruwa biyu baya iyaka ko ta sa wani abu hori ta hudu a gabanta babu ja shine alama ɗayan biyu duk an gani su ne alama jini ya ƙare na ƙari ke abu biyu ne imma horon ruwa biyu ban jini ko a sa abu daga ko na abu fari a gaba a hudu a gaba ko ne su ne duk an gani ta yawan kaya sallah Allah kai mutum sama insha Allah kuma Allah kai mu juma'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh